Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a, ashirin ga watan Muharram, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in, daidai da ashirin ga watan Septemba, miladiya dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maulan Musa Ibn Faidati, Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu bashi abin magana ya bude mana da addu'a a karamakallahu bismillah
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم عزيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, ‘yan uwa kamar yadda muke gani a mazaunin nan namu mai albarka, muna tare da baƙi masu albarka, muna tare da Sheikh Abdulwahid Abdulhakim ƙauren Asha kuma mu ne masa barka da zuwa. Sannan muna tare da Khalifa Abdulmajid na maulanmu Sheikh Nazifi Alƙarmawi Kano shi ma muna musu barka da zuwa. Muna cikin izu na shida a cikin diwanin Maulan Musa Ibn Kaidati wato izin manatiku ahlul widadi fi madi khairul ibadi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi harafi na 23 harfun lami lakallahu ya khairal bariyati lam azal malam Muhammadu Kabir da malam Muhammadu Sani da malam Muhammadu Saminu za su ja mana karatun diwani malam Aliyu Umar zai ja mana bakin diwani shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai mana fassara a karamakumullahu bismillah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله بيت الله والبر والتقى بأخاء وقد أنا أرى منزل النزل وآمنيت لا أبغي سوى الخير إنه فهات حديثي بدارا ولم نزل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأمنيت لا أبغي هو الخير إنه فهات حبيبي تجارا ولم يزل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقمت إلى السكرات والحال هكذا وكل وليله ولم أقبل البدل أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجئت قضاء والطريق ومنزلي نجاها من هادي أهل كل مرتد على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الحجرات الفاضلة في كأنما حبيبي حبيب الله إذا زال من ثقل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت رسول الله لكل بيت حاضر وسامره الشيطان فما لي بوجه الله وأبغي به بدل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله راغب على الإله يا كمال آمد مثالي أراني سبائل مبتل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن أوصاف قلوبي بباره إذا قصد المهبوب ثم حاول ينبسل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسرت طهورا ما بأنفاد ما له مذيبا وثورا ما الذي لم نظل وسل على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
صلاة الله ثم سلامه كسائر أصحابه كذا رفقته شمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه نصوم على سبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إلى طاعة مولاه بما وعى من الدين والإجلال وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتلوا بالعلم تعلما وتعليما حتى قتل فيهم العلماء والكفار أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na, Bismillahir Rahmanir Rahim. Sarki zaki muna gaisuwa. A da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sallallahu alaihi wa sallam. Iran Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma. Harfun layi ko ya ce harfun layi. لك الله مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين يتي لك الله نارا قيمك الله نارا قيمك الله يا خير البرية يا زيان تالتي لم أزل فمن تبقشي وابا على الأهد إن كان القول wannan sati kuma ina kan yarjejeniyar da muka yi ni da kai akan zan soka umru tsawon rayuwata walam ahun walam ahun ba zan taɓa canzawa ba ya rasulullah na rantse maka da Allah ba zan taɓa canzawa ba akan alƙawarin da muka yi Rubutuka wallahi ina kanka na damar hayati matuƙar wato rayuwata ina kanka وإن أمت وإن أمت دمك من يجيك الرعيوات ورجي بقاء الهد ورجي إلى ورجي إلى فلين بقاء الهد والزور سوريا إندي إندي أولينا ولا يوال باب كل باب جابرا ولا يوال باب كل باب جابرا ولكن ina kan ka matukar ina numfashi idan kuwa Allah ya karɓi raina to ina so soyayyar ka ta wanzu a cikin zuciyata a kabarina babu gudu babu ja da baya. Muradu Habibul Basirati ka ga bukatun alhazai matafiya a cikin jirgin ruwa domin baki ɗayansu da masu tafiya a kan jiragen sama ina nun abin da suke kwaɗayi shine aljanna wa azwajun min al-huri da mata daga huri shine والخول والخول da kuttamu da kilmanu da giya da zuma da madara da naman ɗan shila shi ne abin da alhazai suke faɗi duk wanda ka ga ya hau jirgi na sama ko jirgin ruwa ya tafi hajji to buƙatarsa shi ne ya shiga aljanna wannan shi ne buƙatar alhazai idan sun mutu su shiga aljanna kuma a ba su ‘yan matan aljanna a ba su jimman muhalladuna. وحسبي أما ننكوى ودنيا إشيني فاقمكو أرى شيئا إن دون أبو كل دوسيني رآه محمد ولا أن محمد يتقدمي وأنزل أرضا كما يا إشيني فاقمكو إن سوكا أتكين ولدي كودا كودا فقولي غير in sauka a cikin wata ƙasa ko da gidajenta duk sun rushe kayan biya in dai ya kasance a cikin ta manzon Allah ya ga yi waza waza ya yi wannan shi ne abin da ya halarta a gare a wajen waya waza bajan waza bajan ni wannan kawai ya ce in shiga gari in ga dutsen da annabi ya taɓa ganin shi idan ƙasar da annabi ya taɓa taka ta idan hanyar da manzana ya taɓa kunta to ni wannan ya ishe ni ba a fi an bani aljanna ko ba ta ta ni wannan shi ne bukata ta a tauku ni baitin lahi a taitu na zo ni baitin lahi da ɗakin Allah walbiri walbiri wato na zo ɗakin Allah mai alfarma walbiri kuma na zo rijiyar zanzan والسماء فمن يعبد السماء يسعى بعد كل بدوي سعي وقصدي أما من فات أولى رجل أنا أرى جنجا منزل النبي مثل شد منزل الله يسوع تبي وأمنت أجل أبو كعبة لا يتوالى na je dutsen safa da barwa na yi sa'ayi sannan na je rijiyar zanzan amma duka wannan wuraren da nake kawai so nake in ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka da inda ya zauna wannan shine bukata ta kawai in ga wata itaciya a ce ai manzo Allah ne ya shuka ta in ga wani dutse a ce ai manzo Allah ya taba taba shi in ga wata hanya a ce annabi ya taba binta kuma ga numfashin annabi baya mutuwa idan Allah ya baka dama ka je Makka ko ka je Madina to ka rika kokari ka dan fita ka rika dan tattaka Allah wataƙila ka ci sa'a wurin da annabi ya taɓa takawa kafar kai ta ce numfashinsa da yana nan yana yawo a cikin garin Makka da Madina in kai sa'a ka shafi guda ɗaya har ka mutu ba za ka yi kiyama numfashin manzo Allah yana nan yana yawo Ogan da shaka na gani ya kun fadiya ce. yin shu'abi a jalla yake gaya mana cewa duk sanda shawar fati ya je makka ko ya je madina ya kan samu lokaci ya fito sai ya ce musu ku zo ku raka ni ko za mu ci karo da numfashin nan ba numfashin sa yana nan yana kewayawa yana yau duk wanda Allah yake nufi da arziki sai ya shaƙa wanda ya samu ya shaƙi numfashi ko guda ɗaya da shi kenan ba zai tsaya shi ne shi wajen za a ce to ni wannan ya ishe ni sakamako ba sai an biya ni da aljanna ba ba sai an biya ni da hurin yin ko gilmanin muhammadu na ba wa'annan su wa'annan su sannan na je mina la abki la abki ba na kwaɗayin wani abu ko la sauki sai dai masjidul khairi innahu wanda yake nan mina إنه جميع مسجد الخير مهد هديه لن مسوك مسجدنا محمد رسول الله ولم يزل فيه بهرا واتو ولم يزل من قال في بشي فيه على يكين زوج دارا أو النقل وكنت وكنت لغنم سيدة تاشي إلى السفرات نجور جيفا الشيطان والحال هذا ما حال da nake ciki yana nan yadda na gaya ma din nan ba wai na je in jefi shi dan kuna da na je ne in yi abin da manzon Allah ya taɓa yi wannan shi ne bukata na kawai duk abin da annabi ya to ni ina kwaɗayin in ga na yi abin da ya gani in gani hanyar da ya bi in bi in sha jinin fashinsa in dawo gida sallallahu alaihi wa sallam wa kullun walau lahu shi ne ce na sani watakila wani in ya wannan da zarge ce na ji da Allah mutum ya tashi ya kashe kudinsa ya hau jirgi ya tafi makka ya je madina ya je ya yi ziyara ya je wuraren nan masu fadala amma kaji wai shi ba aljanna yake so ba ba hurijin yake so ba amma dai wannan dai al'amarinsa akwai abin duba shi ne a karka duba wa kullun walau lahu kowa ka gani yana da raina ba wanda bai da masoyi kowa yana da masoyi wani kuɗi yake so wani girma yake so wani mata yake so ya ce ni kuma annabi nake so sallallahu alaihi wasallam da kullum wani lahu kowa yana da raina yana da abin da yake kauna yake bege ولم أقبل البدل ولم أقبل البدل أما ني بانا فأي بدل فتشنج النبوة Masu da ka akwai kawai manzo Allah da akwai ka aljanna wanda kake so zan cewa ya ubangiji akwai ne wurin albarka. To da ka ni ba zan taba karɓar canji ba a bani wani abu a musanya min da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wajen kuɓa daga nan sai na zo wato masallacin kuɓa. wani baƙi'a kuma na je na ziyarci makarantar nan ta baƙi'a wani gidi amma masauki na gaba haramin hali yana cikin haramin annabi mai shirya tare ta na je na yi ziyarce ziyarce na yi ziyarce ziyarce amma inda na sauka masallacin annabi nan ne masauki ni ban da wani masauki kullum ina gaban kabarin annabi kawai sallallahu alaihi wa sallam arar kulla arar kulla a nan ne na ga kowa da kowa murtahin ya sunkuya wa manzon idan ka je za ka ga sarki ya zo gaban annabi yana kuka za ka ga malami ya zo gaban annabi yana kuka za ka ga mai kuɗi ya zo gaban annabi yana kuka za ka ga mutumin kirki ya zo gaban annabi yana kuka za ka ga ɗan iska tasiri shi ma ya zo gaban annabi yana kuka harar kullum mutane kowa ya sunkuya wa annabi ya ce to anan ne daga wannan kullum ina gaban kabarin annabi sai daga manya-manyan malamai da waliyai da sarakuna da masu kuɗi da mutanen kirki da mutanen banza kowa ya zo ba rawan yana kuka a gaban shugaban halitta aral hujurati wato aral hujurati kuma a nan ne na ga ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhaludati waɗanda suke dawwamammu ba za su taɓa rushewa ba an da shi yace ni da na je Madina ni ban ga an rusa wani abu na an dawo mu yanzu ba muna ta kuka ba an rusa har inda aka rufe shi an rusa ko da maktaba ne yanzu ake ta mai da shi wurin mata da ko ne inda aka rufe shi ko shi yace aral hujurati sai da ni na ga ɗakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ɗakunan dawwama ku ne ba za su rushe ba ka annama habibi yace kai ni da najorin ma ka annama habibi kai ka ce masoyina Muhammadu Rasulullah habibullahi wanda ka masoyin Allah la zala bi gushe da yana ciki man ta man ta kalbi kira zuwa ga Allah wannan halin soyayya ne wani ya zo da ya ni da ji maka ya mutu a shirin wannan ta nan kuma sai ta yi wa kullu mala ilahu baka sani ba idan kana da wata yarinya kana santa kana santa kana santa kana santa za ka zauna kana tunanin duk wanda zai wuce ta gaban ka ba za ka gaishe ba za a yi ta fira kana zaune ba ka jin me ake faɗa in an zo sallah sai ka gani man kamar ita ne Allah kuwa sai zo ne da gani wai ai irin rigar da idan ya sa yana kama da irin rigar da saboda ne ya riga ya tafi a cikin ƙaunarta sai shi wace to ni ƙaunata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na je Madina ban ga an rusa komai ba ina ganin komai yana nan yadda yake da nan in ka dakin manzo Allah ma sai naga kamar gashi nan yana ciki la zala man taqal bai kushe ba bai kira ta zuwa ga Allah أن رسول الله سيكاتي ما إجن الله صلى الله عليه وسلم هاجر ينا نن أهل الشيء في البيت أحسن باكر zagirin shaitan ga dattijan nan guda biyu sai na abubakar da sai na umaru suna tira da shi a ciki walwaslu walwaslu saduwa a wannan lokaci wasu kazai wato tana a farrafa wannan ya shi wannan ya shi ana tarba mutane saduwa da annabi wato na abubakar da umaru kuma suna ciki a wurin shi wannan ya shiga ya ganshi ya fito wannan ya shiga ya fito shine wato walwaslu mustaqbal saduwa da shi a barrabawa ce a wannan wuri. Sarani, to a nan ne za ka gani ma'azuwan tare da bayan Allah masu ziyara a hudu salahu na ta kwaɗayin saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mu wasu wai da Allah jama'a masu sauraro akwai wanda zai lamu cikin ya samu ya yi kito ya samu shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyaji domin kuwa ni fa ba na kwaɗayin wani abu ta galabi wato ba na kwaɗayin musaya da manzon Allah eh kan in ji ina neman shi ka cika da Allah zo mana ga wannan ka rike ka wuce ka ba komai yace ba abin da za a bani ya zama makwafin saduwa da ni ka san wani an yana cikin damuwa sai a bashi kuɗi sai damuwar ya ƙare wani kuma yana cikin damuwa sai a bashi mata sai damuwar ya ƙare wani yana cikin damuwa sai a bashi gida sai damuwar ya ƙare wani yana cikin damuwa sai a bashi mota sai damuwar ya ƙare wani yana cikin damuwa sai a bashi makami sai damuwar ya ƙare so ya ce wallahi damuwa na ba abin da za a bani damuwa ya kare sai dai Muhammadu Rasulullah. Nasu abdibihi badal ba na neman musaya da annabi. Tarani, tarani za ka gani bayan lafi tare da illolin da maƙiya suke ya ba mu a ce ina halatta haramun, ina haramta halal, ina cewa salatul fati ta ba alqur'ani muna bauta farin kyalli ina cewa ina cewa ina cewa amma duk da wannan za ka gani ahmadu ya kabaru ahmadu misali annaba ahmadu zai karɓi saduwa ta mugalla sallallahu sallama da an gaya masa cewa ai barhama ne ke sallama ta bismillah bismillah faddal faddal faddal faddal shigo shigo shigo shigo marhaban bika wa ahlan marhaban bika wa ahlan za ka ga duk da wannan zage-zagen da ake yi da maganganun da ake faɗi ƙazamai a cikin janibi na ya kafaru Ahmadu misali. Mugalla zai karɓi saduwa ta. Amma kuma fani ina gani munfasil ina gani na munfasilun anubin kabari. Ni na tabbatar cewa manzala zai karɓi ni amma ni kuma ina gani wato munfasil ni abin rabawa ne. sun saurari an raba ni da annabi sun saurari saboda manyan zurfai ni kuma ina ganin haka ni na tabbatar annabi yana da alƙawari ya tabbatar ni masoyin sa ne saboda ka in naje zai karɓi ni amma kuma ni ina ganin kaina manyan zurfai za su raba ni da shi ara ara amma kuma duk da haka ina ganin Allah ya safar zunubi cewa dukkan duk girman ƙazamin zunubi za ku shigar mahmudu wato duk girman zunubai ƙazamai za ku shigar mahmudu idan aka toshi annabi abin yabo yumha yumha za a shafe su wayan gafi kuma za su wanku bi bahari sun tukunta eh ni na tabbatar cewa duk girman zunubin mutum ya ce gaban annaba annaba zai wanke shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kogi ne mai wanke zunubi sunan sama almahi mahi mai shafi tsaka da zalunci mahi manzo Allah shi ne mai shafi dukkan kazanta ko da kare ina gani duk girman zunubi idan aka doshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yumaha za a shaje shi wa yanka sun kuma zai wa ku bi fahari a cikin koginsa wannan a wata riwaya tumha wa tanjasin tumha wa tanjasin amma a nan yumha wa yanjasin Fasurtu ɗahura na firtu daga nan sai na zama ɗahura tsarkakacce. Na yi hajji yabo da manzan Allah kula kula. Fajiman lahu kuma mai hidima a gare shi. ومثل لمسهم من ذلك وزورا لزيارة جريش ما الذي يمنع الوسط على كبيرك أنا ما الذي يمنع الوسط إن ذوك بم أن الوارد في هذا الفضل قد عليه صلاة الله صلاة الله إثبت أدريشي ثم سلامه سلم عن التمساء عقائي يا الله كساك جوكر جزاء أبادي ya hali shalil ta tattaro kowa da kowa ko kuma shalil ta gani ya hali da sahabbai na da zarufati hakanan tawagar masoya na
duk abin da Allah za ka bani to ka sa masa ya na kuma ka sa ta hafi na عليه صلاة الله صلاة الله يتبت أجرين شي إن سلامه وأنا أمنت وآل ليالا إذا أصحابه مك حقنتا وجود ودن رسول توراري على السهول ما صعدت حنون wato sahabban annabi da iyalan gidansa taurari ne da suke haska kowace irin hanya a fadi kan nujumi bi ayyihi muktadaitum in tadaitum aka kabe biyan iyaye ne
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين فلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله بذلك هول الراكدون ولما لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وجوده لا إله إلا الله لا إله إلا الله ابتغى المعبود بالحيد لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا نوار ولا نوار ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تذكر على بعض المساجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله قصور الملوك السيد والجد والربا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يذكر من به النبوة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا مكن للأيام مغنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله تذيب الأملاك الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا مكن للأيام وقتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا أعمل والتمؤمن لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا مكن للأيام منيرا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونعم الحكم المنير لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا مكر من أيام وحدي لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع الأب والجبر والذكر قد وجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأدخل جنة النعيم ولا ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيومي حبيبي ذاك ذلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقوله وإنجز حياتي ودين لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا بد من تقوى وقلبي أقوى لا لا إله إلا الله Malam yaro ya ce bari in gaya maka. kaga hasashe wannan wani da launi launi launi na fulawowi ne ko kuma na fitilu ne kala kala ka san a za ka ga fitilu iri daban daban ja shudi a dorawa koriya haka za ka ga fitilu ne musamman a hotel za ka ga fitilu suna buga haske kala daban-daban ja ta mutu koriya ta kama bulu ta kama haka haka shi ne ce to kaga duk waɗannan launukan warrafu da kuma raye-raye da ake yi walgina da waƙe-waƙe tuzasturu ya ce to tana tunatar da arbabal basairi ma'abota hangen nesa suna kusan da annabin nan matattarar alkhairi saboda abubuwan nan da shi ya faɗa duka wani ciki ke kawo su in ka ga an kunna fitila to wani taro za a yi ko suna ko aure ko walima ko maulidi ko wani abu da na farin ciki shi ne ke sa a kunna fitilu ce to ai babu wani farin ciki da za a tare jama'a da ya kai farin cikin nan za a zula zula haka nan ka ga launuka tufafi ne ka gani riguna ne iri iri ko ko abinci ne ka gani launi launi ko kuma wani abu ka gani kala kala to shi ma wannan farin ciki ke sa a tara shi to babu wani farin ciki kuma da ya kai sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ka ga ana rawa duk wanda ka ga yana rawa to ya koshi kuma yana cikin murna ba a rawa sai an koshi kuma sai ana cikin farin ciki ya ce to duk inda ka ga mai rawa ka tuna farin ciki yake yi to wannan farin cikin kuwa abin da yake murna ya sa shi rawa annabi ya faru haka nan waka duk inda kaji ana waka wani ake yabo wannan mutumin watakila kyakkyawa ne wannan mutumin wata- watakila sarki ne wannan mutumin watakila malami ne wannan mutumin watakila attajiri ne watakila kuma wani mutum ne mai ƙarfi jarumi shi ne ce to duk sanda kaji ana waka ka tuna annabi kawai saboda haka duk wani ƙarfi da duk wani mulki da duk wata wani- wani dukiya da duk wani ilimi da duk wani kyau ba shi dai manzo Allah shi ne matattaransa saboda haka duk inda ma'abota fasa'iru suka ga hasashe ko suka ga launuka ko suka ga ana waka ko ana rawa to gaba ɗaya abin da suke tunawa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gidajen manya-manyan sarakunan duniya kamar kasashen Amerika, Ingila, France, Germany da sauran kasashe manya-manya gidajen shugabannin su manyan gidaje. Waljisru, waljisru da kuma kadarkai muka ce gadoji duk wata gada wanda take sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa. Wallewa da kuma tuta yana tunatar da
من قد كتم yana tunatar da ni man kan wanda hakika hutuman nubuwatu aka cika annabta ruhu fiha a cikin ta wannan riwaya ta farko kenan akwai wata riwaya kuma tuzakkiru man huwa lin nubuwati karkatam tuzakkiru man huwa lin nubuwati karkatam wannan riwayar tuzakkiru man fihi nubuwatu karkatam tana tunatar da ni wato duk wani gidan wani sarki ko gidan wani shugaba ko in ga wasu manya-manyan kadarkai ko tutoci na manya-manyan ƙasashen duniya to ni ba na tuna ƙarfin su ni ina tuna wanda Allah ya cika annabta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ayyamu al-ayyamu yau da gobe kalam tunsuni ba za su iya mantar da ni ba مغنم بطيبة wani gida da ke cikin garin Madina. Ka san yau da gobe tana iya mantar da kai komai. Amma shi ne ce wallahi yau da gobe ba za su iya mantar da ni wani gida da na gani a Madina ba. Duhu wannan gida ko ka ce kullu amlakin muhaimini dukkan mala'ikun mai shaida aikin bayi shi ne Ubangiji. Duhu wato kal khatam suna zama kamar bayi masu aikace-aikace biyi a cikin wannan gida na Madina. Wato gidan annabi ke magana. Yau da gobe ba za ta iya mantar da ni gidan manzan Allah. ba. a wannan gidan ne mala'ika jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu hadimai ne a gidan duk wani mala'ika da ka sani a gidan manzo Allah hadimi ne duk wani shugaba wani jagora duk girman mutum ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadimi ne dan shugaban yana ci
sallallahu alaihi wa sallam ala yayi yau da gobe wa lam tunsini ba za su iya mantar da ni ba wa fi musallin lokacin zamana a madina musalliman kullum sai na mika gaisuwa ala ahmadu abu ta annabi ahmadu bishara isa wa jam'u wajen in na je gaida annabi za ka ga hawaye yanka jin yana farara kuma tura dunya daga wina ya yanka jin ya yanka jin yana farara daga idanuwa duk sanda zan gaida annabi sai dare ina kanka sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah shehu radiyallahu anhu ya je gaida annabi kuka yake irin kukan da yara suke yi idan suna buƙatar wani abu a wurin iyayensu kuka fa sosai karka dauka wai hawaye kawai kuka sosai kada mun yafi kowa ya wai da radiyallahu anhu kuma kukan shehu sai ya sa kowa kuka Allah ko za ka so kai kuka in shehu ya kuka sai kai kuka ƙwarai ko
ala yayi al'ayyamu yau da gobe wa lam tunsini ba za su iya mantar da ni ba mihrab ahmadu masallacin annabi annabi Ibrahim wa
bayan tsawon shekaru ba zan taɓa manta lokacin da na shiga masallacin annabi na kalli inda yake tsayuwa ba ba zan taɓa mantawa da wannan ba
wa min barahu sannan komin tsawon shekaru komin dadewa ba zan manta da mumbarin manzon Allah ba. Al-Fatma wanda yake mai girma almunira almunira wanda yake mai hakki tamaddahu hal hakika mumbarin annabi girman sa ya kai inda yake.
ala yayi Yau da gobe wa lam tunsini ba za su iya mantar da ni ba wa fi dalisan lokacin zamana a Madina ma ala gawati ma'al agawatin gurri tare da hadiman hujratul sharifa wato hadiman gidan manzon Allah su hidimta wa gidan annabi ɗakin sa su hidimta wa masallacin sa to ba zan taɓa mantawa da zaman da nai da waɗannan masu hidima a masallacin annabi ba wal fitri idan na kalli waɗannan hadimai masu aiki tunani na qad wajam sai shuru ya jigo ko motsi tunanin baya yi haɗin munan muka ja muna jin haushin su ko da ce suna hana mu ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka je da ka taɓa wani ba shir shir shir a ce kauce kauce ya mutu ya mutu ko shehu ya ce to ni daɗin su yake yi ni idan zan tamma ina tafiya musu da ɗan hidima eh in na ga mutum yana ɗan goje goje a masallaci a nan sai ɗan gano wasu ɗan kuɗaɗe da bashi eh ni daɗi nake ji na gan dan idan na kalle su ma tsaye da tunanin nan ka amma da waɗannan mutane ba sun san inda suke hidima ka abu ya yi girma eh mu muna nan muna zuba da baki an hana mu mutum shi shehu daɗi ta ji duk san da zai tafi sai ya tafi da kuɗaɗe a cikin jakarta da ya ga mutum yana ɗan wani aiki a masallaci sai ya ɗan jibe shi sai ba shi hakan ke yi aljanna ya ce to ba zan taɓa manta da zamana ina zaune ina wa annabi hidima ina kallon waɗannan agawatin gurbi suna share masallaci suna goge mumbarin annabi ba zan manta da wannan rana
wa adkhulu jannatin na'im wa adkhulu jannatin na'im sai gashi na shiga aljannan nan na ni'imomi wa lam amut eh wa adkhulu jannatin na'im sai gani na shiga aljannatai na ni'imomi wa lam amut kuma gashi ban mutu ba ka taɓa ganin mutum ya shiga aljanna bai mutu ba to ni sai gashi na shiga aljanna aljanna ma ba ɗaya ba jannatin na'im aljannatai na ni'imomi dan idan ka je mihrabun annabi aljanna ce wurin mai zaman kanta mimbaruhu shi ma aljanna ce mai zaman kanta rawdatuhu shi ma aljanna ce mai zaman kanta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne shi ne ce to sai ga na shiga aljannatai na ni'imomi walam abu kuma ga shi ban mutu ba
biyun ya hadidi kamar an tambaye shi aka ce to ya aka ka samu damar shiga aljanna ba kamar to yace biyun ne habibi saboda albarkacin masoyina
zakun za ku mu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da mimbarina akwai dausayi daga cikin dausayin aljanna lokacin manzo Allah bai rasu ba ya rasu sai aka yi masa kabari tsakanin gidansa ɗakinsa da kuma mimbarinsa sai aka gane ashe kabarinsa nan ne rawdatun min riyadil janna sai shi wuce tuga na aure ka yadda na shiga aljanna ko baka yadda ba ka ga dole ka yadda to in ko ka yadda to za ku ka yi tuniya wallahi wannan aljanna mimbarin annabi da kuma ɗakin annabi da kabarin annabi suna fara sun fi wancan aljanna ta ‘yan mata nima a ce ga ga annabi ai ya fi daɗi a ce ga ga matar ka ta aljanna in ba dan Allah ba za ku shiga aljannan saboda ka za ku gayatu ni'am eh haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gayan ni'ima aqulu wa inni kuma kun fi kowa sanin cewa ni ni ma abokin kujer annabi in na je gaba annabi ba na yin da kai wa jillatin kuma za ka ga na kaskantar da kaina na tunkuya na cire huda ina kuka a gaban annabi aqulu amma sun gari da baki na ina gaya maka.
ولا بد من شكوى Wato, wa'inni kun sani cewa ni zuwa yaɗin ma'abocin kunya ne, wajen lati ko ma'abocin kaskanci ne a gaban annabi, amma wala budda gashi na zo wurin da babu makawa min shakawa dole a kai kuka a wurin. Ko min rashin magana ta da annabi, kan da baki ka kai kukan da kawai, so da nan ne ake share kuka. وقد كان يشكي لي الجمال وإنه لأشكى جزالا قد شكا كيفة الفك وذنوني قد أشكاه من بعد الوجوه وآبائه ضرا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة yace manzala ya share wa barewa hawaye ya share wa raƙumi hawaye manzala sallallahu alaihi ya share wa annabi Yusuf hawaye sai wace kai kafin annabi Yusuf din ma fa ya share wa baban annabi Yusuf din annabi Yaqub kai baban annabi Yaqub ma annabi Ishaq annabi ya share mai hawaye sai wace kai kaman tani kakan kakan annabi Yusuf din annabi Ibrahim annabi ya share mai hawaye Saboda haka labudda min shakawa babu makawa sai na kai kuka dan ne wakan bi a hu alam zuciya ta ma abociya ga dabi ne zafin kaunar annabi tana kasa ne saboda ka ina cikin damuwa a kono sai na kaga murya da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala labbaikum ya rasulullahi shi ne ma'anar ala eh da na zo gaba annabi sai ce ala labbaikum
يا رسول الله ya ma'aikin Allah abdun abdun ga wani bawa mudaffarun wanda bai san kowa ba kuma kowa ma bai san shi ba تحمل أوزارا ga shi ya ɗauko manyan zulubai kuma ƙazamai ولم يرم ga shi غيرك baya neman kowa ba kai ba ni ban san kowa ba kuma kowa bai san ni ba ga ni na ɗauko kayan zulubai kuma na ce ba zan sauka gidan kowa ba sai gidan na za a yi kenan kora ta za ka yi ko za ka karɓe ni na riga na san kai ne rahama wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin wannan zulfan da na ɗauko na al'umman ka ne baki da ba wai zulfai na bane kawai na bi ka na bin umarninka amma a cikin al'umman ka akwai masu zulfai da laifuka ba su gane ka ba balle su na fato zulfan na kawo su nake a yadin musu a wanke su baki da
ولم يأتكم falan ya ci abdun ko ka ce eh, wato abdun bawa misali irina falan ya ake bai taɓa zuwa maka ba mun yara ni da manya-manyan zurfai ƙazamai زائرا yana da ziyarar فقامك matsayinka haji ba shi so ba kabarin annabi yake ba ba masallacin annabi yake ziyara a matsayin annabi yake ziyara ba a taɓa samun wani bawa iri na wanda ya taɓa ziyarar matsayinka ba kuma da zai zo matsayin naka ya taho da zunubai kalamai ba a taɓa samun wani bawa ba sai ƙoroni a cikin zamanin da suka wuce wasu al'umma kai a cikin al'ummatai ma ba ki ba a taɓa yin irin wannan mutum ko ka ce bin ƙuru a cikin ƙaraituna waliyai a cikin ƙaraituna ƙudubai da agawasai ba a taɓa samun wanda ya ziyarci matsayin annabi ba kuma da zai zo matsayin annabi ya ɗauko zunuban halitta duka ya zo da shi dalili manzo Allah yana san al'ummar sa baki da to ni kuma na san annabi sallallahu alaihi wasallama duk zulubin ka in ka so shi in ya kalle ka zulubin ji a ai akwai mutumin da babban mutum ne kuma baya san ka saboda ka yi mai laifi amma a cikin mutanen sa akwai mutumin da yake so in ka ɗauko mutumin kuka zo da shi zai saurare ka ko ba haka saboda haka manzo Allah yana suna ni kuma na ɗauko zunuban al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo manzo Allah da shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni shi kenan wannan zunuban gaba ɗaya za su ba shi ne dalili
وقد ساب قرني
haka yake ko وقد شاب قرني حقيقة تكين كينا دي يا فري وهن كينا تبقى شنا يا فري وهو جلاله وقد شاب قرني حقيقة تكين كينا دي يا فري وهو كان wannan farfara da nayi جلعوه za'idun zal'aibu shi yake kara mu wannan aibi ka san yaro karami duk ne zubi ba wani matsala yaro karami saurayi ne zubi ba matsala amma tsohon ne zubi kai abin yayi muni sai shi ya ce to furfurana tana ƙara wa laifi na aini ya rasulullahi ga ni nan na to maka kaina ya yi fari gashi na ɗauko zurfai na al'umma na to maka da shi saboda haka wannan farin da gashi na yi yana ƙara wa aibi na yawa
وما أطول إسيانا babu wato wani saƙo mafi muni da bawa zai yi والشيب alhali farfara كلما wato filima farfara yana cikin gashin kansa yana cikin mafar faɗarsa shi ne filima babu wani zunubi da bawa zai yi mafi muni da ya kai zunubin wanda ya yi laifi alhali ga farfara a kansa wannan zunubin ya fi muni
وما أطول في wa ma aswa al'afi babu wani mutum mai sabo wato wace wanda sabansa ya zama mafi muni da ya kai masunan mutumin da ya zama abin kasancewa. Allah ya yi maka sutura ya maka katanga muna amanta nan ya maka ni'ima ya baka ilimi ya baka kuɗi ya baka gada ya baka jama'a to wannan zalibin ya fi na kowa muni gara mutumin da shi dama ba kamar ni bane kawai a shirari ne kuma shi bai da kowa a ƙarƙashin ba amma wanda ya zama masunan mutsatsan mutum Allah ya kasance shi ya kiyaye shi muna aman sannan ya ba shi ilimi ya ba shi jama'a ya ba shi martaba ya ba shi mutunci amma kuma a ce wai ya yi gari wannan gari ba ya bar kowa muni يفارق نوعا sai ga shi yana aikata nau'an wani abu don zururun na daga laifuka na daga aikin asha walau rabon koda laifin ɗan kaɗan ne koda laifin ɗan kaɗan ne Allah ya maka sutura to ka kiyaye alfarman ubangiji kar ka yi zunubi walau rabon koda laifin ɗan kaɗan ne Allah zai na yasta ibuna kaba'irar ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirati ka ji hutun amma wanda zan ba sunan muna amal shi baya cikin illan laman ko dan kadan din ne ma karye kawai
ولو تحمل الأيام da a ce yau da gobe za su ɗauki ما العبد هامل irin zulfan da wannan bawa ya ɗauka ko kuma irin amanar da wannan bawa ya ɗauka
وأظلمت الأرجاء wallahi da kakanni sun ɗauki duhu sun cika da duhu بالذنب zambi da zunubi والظلم wanzuran da kuma zalunci da a ce yau da gobe za su ɗauki nauyin amana da na ɗauka to da sai sun yi jirgin saboda zunubi da zalunci ni ne shugaban azzalimai kuma ni ne shugaban masu laifi saboda ubangiji ya ba wa sama amanarsa ta kasa ɗauka ya ba wa ƙasa ta kasa ɗauka ya ba duwatsu suka kasa ɗauka ni kawai da aka yi min ɗan talla shi da nan tana amshi sai Allah ce inna hukana saluman jahura sai za ka ni ne shugaban azzalimai ni ne shugaban masu laifi إنا أرنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان سورة لين الإنسان إنسان كائن مدى محمد رسول الله هذا شيء الإنسان الكامل cikakken mutum annabi ke ba wani cikakke da ya wuce annabi to ni kuma khalifan sarki to za ka ɗaukar wannan amanar da na yi wanda ya ɗauki amanar Allah to zunuban halitta ake dora ne dole ya zama baya bacci dole ya zama baya hutawa dole ya zama kullum cikin Allah yake baya fita to da kan ba haka ba zunuban za su dace shi mutu ne ne duka koran zunuban da sunayen Allah yana ibada yana ibada zunuban suna watsewa to shi ne sai duniya ta zauna lafiya sai sa in baya nan duniya za ta rushe bayan kwashi wannan insanin kamil in babu shi duniya za ta rushe saboda shi ke ɗaukar zirfar da ke hana duniya ta wanda shi shi ke ɗauke da ita zai sa shi shine shugaban masu zunubi ba wani shine mai zunubi ba ba kuma cewa ya yi zunubi ba a'a duk wani mai zunubi ne ke ɗauke masa masifa da ta shi
يا ربي ya ubangiji فاغفرني ka gafarce ni وتهدي kuma ka shiryar da فؤاد من zuciyar wanda يحب الذي yake son wannan da أحببته kai ma ka so shi مصطفى العمر duniya abin zaɓin al'umma abin zaɓin al'ummatai
وتهدي kuma ya Allah ka shiryar ka shiryar da ajinasa halitta jinsi jinsi na halittunka ka shiryar da turawa ka shiryar da a, a, a, a, jamusawa ka shir- ka shiryar da yarbawa ka shiryar da dagwambawa ka shiryar da musawa ka shiryar da hausawa ka shiryar da fulanawa ka shiryar da larabawa ka shiryar da gwarawa ka shiryar da nufawa ka shiryar da dukkan jinsin halitta biyu da albarka shi da
ورفعا warfa an kuma ya Allah ka ɗaukaka راية الإسلام tutar nan ta addinin musulunci biyu da albarkacin shi da وتكسر السلام Sanarwa ya Allah ka karya gumaka, ya Allah ka karya duk wani gunki na ice ko na san zuciya. Wajirhu kuma ka ƙara masa, من العلم الشريف eh, ya Allah ka ƙara masa madadi min al-ilmi sharifi daga ilimi wanda yake madaukaki وإبه kuma ka tsaye da shi.
لدى المصطفى Nadar Mustafa a wurin annabi wanda yake abin zaɓi. Yulƙin salam, yulƙin salam ne ta miƙa gaisuwa إلى المصطفى zuwa annabi abin zaɓi.
إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله سلام على سيدنا رسول محمد الله سلام على طه سلام على القسم الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله سلام على المهيت على المفسر الله سلام على الهادي فيه تركب الدين مع الله لا اله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله أنا سلام على نور العالمين وإنا سمعت مديح المرسى فاجعل يلقي سمع الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله سلام على المامون أعمالنا فيه سلام على المامون والنار تلقى مع الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله سلام عليك المغفر ليس عاملا أنا بمثل كذا ومغفر منتبه الأمان سلام عليك الجرادة عنه مساره فسار يعيي أحدا للناس بالقلم الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله سلام عليه من لقاء ابن متيم الله على دوة الجراء روضة وفرت سمم سلام عليه من لما ليس وقد علا سلام سبيل الآل يكون على القوم ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا بدائرة حولنا دارا وإنا لي ألا لنا نيمة البلاء وتبلي بها وتما سلام من الله الجليل جلاله على المصطفى يلنو إلى الأرض يبتسم أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله المنكر والمعرفة قلبي ويرتدي على العرش ممتار الباريات لم يعلم أنا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله وكلت على ما قالت ليت مفصلا حبيب رسول الله في موقف القاسم الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله فسرت بما أدوي لها قامت تحريرا إلى عبرة كل التي جاري بها قاسم الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله فسرت بها أعلامها الدار خالدا فلبس من الأسواء والشر والسيقم ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا فقدت بها نفسي وفقدي مسرنا ألا جمال جلال سهيا للكل فالآتم فسرت بها أياما تسال خالقنا فلمت من الأسواء والشر والسقم أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أن به وإليه فيه عنه تسربي الله مرادي مراد الحق والعبد كالقلم فلولا لدى بيت الإله وتارة لدى المصطفى المعمود والقلب مضطرب أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله ولولا التداول لله وتارة أقول مع الأقوال والكل قد قلتم الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله هناك تساوى من يريد من عظيم الله ومن لا يريد نفسه أرجى ولم أعلم على آمن المختار من انتباه صلاة وتسليم آخره أمي كم الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
‘yan uwa mu lura da wannan jawaban duka da wannan karatun da aka yi za mu ƙara jari alaƙa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu albarkacin ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya sabaru أقم مجيبا لنا يا واحد الآن يا بر يا وكر يا أين المراد أجل يا من لا له شفق كلا ولا ولد أجد بين مفر كرمه أبدا يا من لا شفيع له حق ولا مثل أنت الجاف لكل قائد وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فارس بأمة خير من خلق ذمهم ولا يعلم بالمصطفى المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه صل وسلم على خير الورى سيدنا محمد الحادي عشر وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah ɗan uwa za mu yi taro magana da khalifa khalifa abdul najib na maul na shehu najibi alƙarmawi kano
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أستاش الناس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ku zauna ga matasan nan magana da zai yi a kan kullum.